أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da arzikin hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin manhajus salikin wa tawdihul fiqh fi din littafin wallafar al-shaykh al-allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi alaihi rahmatullah karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na tunawa da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ji kansa da rahama masallacin da ke nan unguwar kasuwar kaji a cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau da yardar allah maɗaukacin sarki shine darasinmu na farko a bayan azumin watan ramadan na wannan shekara mai albarka da alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai yau mai yiwa ya zama sha hudu ga watan sha biyar ga watan shawwal watan goma a wannan shekara mai albarka ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma yake daidai da biyu ko uku uku uku ga watan hudu watan afrilu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da shida to mun tashi ne a cikin karatu da muke a babin rantsuwa da bakance kuma mun fara karatu akan abin da ya shafi bakance wato alwashi na alkawari da bawa yake ɗaukan makansa ya lazamta wa kansa ibada ko wani aiki wanda a asali Allah maɗaukacin sarki bai wajabta masa ba bisa al'adar larabawa suna da wannan al'ada musulunci ya zo ya yi gyare-gyare a ciki wannan ana ce masa alwashi ko bakance kamar yadda bayani akan sa ya gabata a cikin darasin da ya shuɗe na ƙarshe da muka tashi zuwa azumin wata Ramadan. Mun tsaya a daidai da malam ya ce wa aqdun nazari makruhun wa qad naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil nazri wa qala innahu la ya'ti bi khairin وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه قل باكنشي أكرم فرقو مكروهي wato asalin mutum ya ɗaukan makansa bakance asalinsa makaruhi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yayin da ya ce innahu la ya'ti bi khair yace bakance ba shi yake zuwa da alheri ba wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil kadai dai ana tatsar marowaci ne da bakance muttafaqun alaihi wannan hadisin yana bukhari da muslim abinda wannan gaba take nufi wa in kana a wancan majalisi na dan yi bayani kadan amma babu laifin da an yi dogon hutu da dan koma baya shi bakance asalin ƙulla shi asalin ƙulla shi mutum ya ɗaukan makansa bakance makaruhi ne saboda yin yarjejeniya da Allah maɗaukakin sarki akan cewa in ya maka kaza za ka masa kaza ba shi yake sa Allah ya maka ɗin ba ko wani alheri da kake nema ko wani sharri da kake gujewa. idan ka ce idan Allah ya bani lafiya ko idan Allah ya warkar da wane na mara lafiya ko in Allah ya dawo da ni lafiya ko in Allah ya bani wannan aiki da nake nema ko kuma kace idan Allah ya tsare ka daga wani abu da kake gudu ko kake tsoro na abin tsoro kai kuma za ka yi wa Allah azumi kaza ko sallah raka'a kaza ko za ka yi sadaka ko za ka yi yanka ka zub da jini don kurba zuwa ga Allah maɗaukacin sarki. Wai kar ka ɗauka cewa don Allah ya ji za ka yi masa azumi uku ko za ka yi masa azumi goma ko za ka yi sallah raka'a ashirin da biyar ka ɗauka cewa hakan zai sa Allah maɗaukacin sarki ya biya maka wannan bukata matuƙar ba ta daga cikin kundinsa na ƙaddara. Allah ba ya canza komai a ƙaddararsa, wa kullu shay'in inda hu bi miqdar. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard inna dhalika fi kitab. Haka duk abin da Allah madaukakin sarki zai yi to abu ne wanda ya riga da ya hukunta shi duk abin da bai yi ba to bai hukunta shi ba don haka bakance baya zuwa da alherin da kake nema sannan baya tunkuɗe ƙaddarar da kake gudu ba zai canza komai ba a hukuncin Allah shine faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama innahu la ya'ti bi khair bakance ba shi yake zuwa da alherin ba in ka san biyan bukata ba dan ka cewa Allah zaka kaza ne sai Allah yake a to bari na biya maka bukata don ka min sallah ba la ya'ti bi khair sannan kuma baya tunku da kaddara ko musiba innama yustakhraju bihi min al-bakhil amma idan mutum marowaci ne to ba kance zai sa yayi ibada ma'anar marowaci wanda bai saba yin azumi ba bai saba yin sallah ba bai saba yin sadaka ba don duk wanda ka ji yana bakance da ibada to tsoro take ba shi sun yace ya Allah idan ka biya mun kaza zan yi azumin kwana uku to azumin ya ɗauka wani babban aiki shi yasa har ya dingina wata bukata da shi shi ma zai yi kaza don haka wanda yake marowaci ne bai saba sallah ba ko bai saba azumi ba ko bai saba sadaka ba ko bai saba ya zari kuɗi ya siyo dabba ya yanka don neman yardar Allah ba to shi ne wanda in yayi bakance bakance zai sa ya yi to kun ga an tatsa daga marowaci amma ba wai don ya ce zai yi ne sai Allah maɗaukacin sarki ya biya masa bukata ba wannan ya sa malamai suka ce to lallai ba kance ba abun yi ba ne to amma tun da Allah maɗaukakin sarki ya yabi masu cika bakance da yace yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna cika bakance suna cika alwashi in sun ɗauka alƙawarin tsakaninsu da Allah kuma suna jin tsoron wani yinin da sharrinsa ya shafi kowa. To kasancewar Allah ya yabe su a wannan waje sai ya zama idan mutum ya yi bakance to cika shi kuma ibada. A nan abin da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa cewa innahu la ya'ti bi khairin ko a wata riwaya naha anin naziri ya hana yin bakance wannan hani ne na karhanci tunda inda a ce haramun ne to da ba a yabi mai cikawa ba matun da aka yabi mai cikawa to bai zama haramun ba domin ba a yaba mai aikata haram kama tun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani kuma har ya yi shagube a kai wannan ya nuna cewa asalinsa shine mumini kar ya kulla shi shi yafi amma in ya kulla kuma to kuma cika shi ibada ne cika shi ibada ne haka bakance yake to shi yasa wasu suka dubi bakancen bisa yadda larabawa suka saba yin sa suka kasa shi kashe biyu akwai bakance wadda yake mara rataya akwai bakance mai rataya bakance mara rataya shine annazarul mutlaq babu rataya shine mutum ya ce misali yayi bakancan azumi na kwana goma ko yayi bakancan sallah raka'a kaza ko yayi bakancan zuwa haji ko yayi bakancan yin umra ana ya daukan makansa alƙawari tsakaninsa da Allah zai bautawa Allah da wata ibadar da asali ba dole bace a kansa ba tare da ya sharɗanta wa Allah in yi masa wani abu ko in bai masa wani abu ba suka ce akwai kuma bakance wanda yake na rataya wanda aka rataya shi da wani sharaɗi shi ne misalin da muka yi a baya shi ne annazarul mu'allak mutum ya yi bakancan yana mai rataya wannan bakancan nasa da wani sharaɗi da ya kafa wa Allah ya Allah idan ka biya mun bukata ta kaza idan na samu abu kaza ko kuma idan na tsira daga abu kaza ni kuma zan yi kaza kun ga ya rataya wannan ibadar tasa bakantan nasa da faruwar wani abu da ya sharɗanta wa Allah maɗaukakin sarki to wannan shi ya fi muni a karhancin ma wannan shi ya fi muni tunda a kansa manzo Allah sallama yayi magana shi wancan na farko bai sharɗanta wa Allah komai ba kawai shi dai ya wajabta wa kansa abin da Allah bai wajabta masa ba shi ɗin ma ba matsalub ba ne ba abin nema ba ne ba saboda Allah da ya fi ka sanin kai waye ya ɗora maka wajibi daidai gwargwadon abu da za ka iya amma idan kana karambanin ɗora wa kanka wajibi kai da kanka to za ka rungumu abin da ba za ka iya ba to shi yasa shi ma ba abin nema ba ne ba kance marar rataya ɗin saboda mutum zai iya wajabta wa kansa abin da ba zai iya ba shi ko mai rataya wanda aka sharɗanta wa Allah to shi kuma kamar ka shiga ne wani adashe da Allah maɗaukacin sarki ala ayyi halin kowanne mutum ya ɗauka ya riga ya yi shi to cika shi ibada ne to shi yasa a karatun da za mu tashi a yau malam yace fa idza aqadahu ala birrin وجب عليه الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي متفق عليه ما لن يتشي فإن فإذا أقده على بره إذن يقول ونن باكنشن ناسا ala birrin akan ibada akan aikin da shi ake nufi da bir ana abinda Allah yake so ya yarda da shi wanda shine asalin babin bakance shine mutum ya kulla alkawari na zai bauta wa Allah madaukakin sarki da wani nau'i na bauta to idan mutum ya kulla bakance akan yi wa Allah bauta wajaba alaihi alwafa'u bihi to wajibi ne a kansa ya cika wannan wato bakance wajibi ne ya cika wannan alƙawari da ya dauka bi qaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi man nazara an yuti Allah falyuti'hu duk wanda yayi alwashin zai yi wa Allah da'a mana zai bauta wa Allah to ya bauta masa wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi duk wanda kuma yayi ba kancan zai saba wa Allah to kar ya saba wa Allah wannan hadisin ya nuna mana cewa kenan wajibi ne dukkan wanda ya ɗaukan ma kansa alkawarin zai bauta wa Allah sawa'un ya rataya da wani sharaɗi ko bai rataya ba in dai ya ɗaukan ma kansa wannan alkawari wajibi ne cika wannan alkawari Allah madaukakin sarki ya zargi munafukai ya sanya rashin cika alkawari daga cikin halayya ta munafukai kuma ya musu uquba duniyawiyya kafin ta lahira saboda sun ɗauki alkawari sun masa sharaɗi ya cika musu sharaɗi amma su ba su cika nasu ba wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون Allah madaukakin sarki yace daga cikin su munafikai akwai wanda asalin wata rigima ce ta hada shi da Allah ya samu kansa a cikin munafurci ahadallaha yayi wa Allah alƙawari ne da alwashi la in atana min fadlihi lanasaddaqan suka ce muddin Allah ya bamu daga falalarsa ya mana arzikin haihuwa ko ya mana arzikin kaza lanasaddaqan mu kuma mun dauki alkawari da alwashin zamu yi sadaka kaga sun kafa wa Allah sharadi in ya ba su daga falalarsa su kuma za su yi sadaka kaga sadaka ibada ce birri kurba ce wala nakunanna min as-salihin kuma za mu zama mutanen kirki Allah ya ce falamma atahum min fadlihi bakhilubi yayin da Allah ya ba su daga falalarta su abinda suke neman bakhilubihi sai suka yi rowa suka ƙi yin sadakar wata wallau wa hum mu'ridun da suka ce za su zama mutanen kirki sai suka juya baya suka bijire ba su yi sadakar ba ba su yi nagartar ba fa aqabahum nifaqan fi qulubi sai Allah ya musu uquba sai biyar da su ya biyar a bayan su da uqubar munafurci bayan sun yi hakan sai Allah ta'ala ya bi bayan su da uquba ta munafurci ya ƙaƙaba musu cutar munafurci cutar zuciya ila yaumi yalqawnahu kuma sun gamu da wannan jinya har ranar haduwa da Allah bima akhlaqa Allah ma wa'aduhu sanadin saba wa Allah alƙawarin da suka yi masa wa bima kanu yakdibun da kuma ƙarya da suka yi wa Allah ma'ana kenan duk wanda ya daukan makansa alƙawarin zai yi wa Allah bauta kuma sai sharaɗin bautan nan ya cika sawa'un wannan sharadin a Allah ya ɗorawa ko a kansa ya ɗorawa. Idan Allah ya ɗorawa shi ne sharaɗin idan Allah ya masa kaza shi ma zai yi kaza. Idan a kansa ya ɗorawa shi ne sharaɗin idan lokaci kaza ya yi ko idan rana kaza ta yi. Kuma sai wannan sharaɗin ya cika, sai kuma bai cika wannan alkawari ba, to Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke shi a matsayin saba alkawari. bima akhlafu Allah ma wa'adu saba wa Allah alƙawari ne sannan Allah ya ɗauki wannan a matsayin ƙarya da haka shi yasa waɗancan ya hukunta su da cutar munafurci kaga babbar magana ce shi yasa dukkan wanda ya ɗauki bakance in har ya ɗauka to wajibi ne cika musamman idan wannan bakance na ibada a tantance domin karatun zai zo nan gaba mu rarrabe irin bakanta yanzu muna magana akan wannan nau'i na farko shine mutum ya ɗaukan makansa ibada to wannan ɓangaren cikawa wajibi ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya bakancan zai yi wa Allah bauta to ya bauta wa Allah fal yuti'hu ya bauta wa Allah shi yasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nazartu fil jahiliyyati an a'takifa laylatan ya ma'aikin Allah tun a jahiliya na yi bakancan zan yi intikafin dare ɗaya a masallacin harami kuma na makka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi aufi bi nazarik yace cika bakancan ka duk da a jahiliya ne ba jahiliya umar bin musulunta amma tun da yawa Allah alƙawari zai bauta wa Allah domin itikafi a masallaci bautar Allah tare da bautar wancan lokacin ta jahiliya ba bautar da Allah zai karba bace ba to amma tun da ba kance ne daukan makansa annabi sallallahu alaihi wasallama sai bai ce masa ba haba ba kancan jahiliya kan ai ya warware sai bai gaya masa haka ba sai ya ce cika ba kancan ka yana nan alƙawarinka da Allah shi Allah ai shi din ne shi yasa bakance suke da alaƙa mai ƙarfi da rantsuwa in rantsuwa ya a jahiliyar ai duk ɗaya ne ba za a ce dan ya musulunta yanzu waccan rantsuwar da ya bata da amfani ba rantsuwa duk rantsuwa ce to haka bakance duka bakance ne sawa'un a cikin musulunci aka yi ko ba a cikin musulunci ba Allah dai shi din shi aka yi ƙulla alƙawari da shi don haka cika bakance na ibada wajibi ne wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi wanda kuma yayi bakancan zai saba wa Allah to kada ya saba wa Allah shi kuma wannan hani ne wancan umarni ne na da'a amma wannan hani ne shi yasa zai zo zamu karanta cika bakance na saban Allah haramun ne cika bakance na bautar Allah wajibi ne amma cika bakance na saban Allah haramun ne Malam ya ce wa in kana nazru mubahan amma idan wannan bakance mubahi ne bakance ne na abun da yake halal ba na ibada ba au jariyan majral yamin ko kuma bakance ne da yake gudana a magudana ta rantsuwa yake tafiya bai ɗaya faifai ɗaya da rantsuwa ka nadrin lijaji wal ghadab kamar bakancan musu da fushi au kana nazara ma'asiyatin ko kuma ya kasance bakance ne na sako lam yajibil wafa'u bihi to cika wannan bakance ba wajibi bane ba wa fihi kafaratu yaminin kuma akwai kafarar rantsuwa a cikin sa idan lam yufi bihi idan har bai cika wannan bakance ba wa yahrumul wafa'u bihi fil ma'siya kuma yana haramta cika irin wannan bakance a cikin sabon Allah to wannan karatu da malam yazo da shi wato ishara ne malam yake mana zuwa ga nau'uka na bakance yanzu mun gama asalin bakance da galibi ake magana a kansa idan an buɗe babin bakance musamman idan ƙaramin fasali ne amma bakance kashi-kashi ne ba iya kashi ɗaya ba ne bakance ya kai kashi biyar wasu suna kashi zuwa kashi shida daga ciki akwai wannan wanda ya gabata bakance na ibada na bauta sannan sai malam ya ambaci bakance na halal nazar mubah bakance na halal wato wani abu wanda yake halal kamar cin abinci kamar bacci kamar sanya tufafi kamar abin hawa ko gida wannan duka halal ne halal ne ka ci abinci halal ne ka sa tufafi halal ne ka yi bacci halal ne ka sha ruwa halal ne ka hau abin hawa halal ne ka yi matsuguni wannan duk halal ne da sauran kayan bukatu na rayuwa. To idan mutum ya ce, Lillahi alayya an af'ala kaza misali, ya ce, Na ɗaukan makaina saboda Allah, na yi alkawari, na yi bakanci, cewa yau sai na yi kaza, ko ya ce yau sai ya ci miyar ganye, ko ya ce ya ɗaukan makansa, yau sai ya ci naman zabuwa. ya yi alkawari ya yi wa Allah bakance ya yi wa Allah bakance sai ya sai iPhone 16 daga nan zuwa kaza ya yi wa Allah bakance kan faɗuwar damana sai ya sai roba-roba ya yi wa Allah bakance ma'ana wani abu ne na halal amma sai ya ɗauke shi bakance wai saboda ya ba abun muhimmanci in asusu yake zai sai waya ya mai da hankali ya yi da gaske don ya yi wa Allah bakance wannan shine bakance na halal wato na aikin halal ba wai bakance wanda yin su halal ba a bakance akan aikin halal mun yi bakance akan aikin ibada wajibi ne cika shi yanzu bakance akan aikin halal to shi ma akan yi duk da akwai sabani akan sa tsakanin malamai wasu suna ganin ba a bakance sai a ibada to malam ya kawo mana wannan bakance akan aikin halal aw jariyan majral yamin ko kuma bakance da yake gudana a magudanar rantsuwa wato bakance ne wanda ya ɗauki siffa irin ta rantsuwa wani irin bakance ne wannan sai ce ka nazirin lijaji wal ghadabi kamar bakancen da aka yi shi na musayya da fushi haka ake gaya masa wannan bakancen nazirin lijaji wal ghadab bakancen da wato musayya ne ta sa mutum ya ɗaukan makansa ko fushi ne ya sa mutum ya ɗaukan makansa to wannan asali ana ba shi hukuncin rantsuwa musu suna musu akan tim ɗinsu na ƙwallo wannan yana real wannan yana basa don haka wannan an gane ko? sai kawai wannan sai ce idan har real ba su ci basa ƙwallo ba yau to ya yi bakancan zai yi kaza. Idan har yau aka ci su ƙwallo, to ya yi bakancan zai yi kaza, ko da me ko ibada ya ambata, ko halal ya ambata, ko me ya ambata. Ma'ana musu suke yi sai ya faɗuwar. Sai ya faɗuwar. To idan mutum musu ne ko fushi, ya sa ya faɗa. ya yi bakance a cikin fushi ko shi da matarsa ne ya yi fushi ransa ya ɓace ce to kuma idan ta sake aikata kaza ko daga yau idan ta sake manta abu kaza ya yi magana ya yi magana abu ya ki canzawa to ya ɗaukan makansa bakacen kaza ko ƙaurace mata wata guda ko ƙaurace mata wata hudu ko ƙaurace mata shekara guda ko wani makamancin haka fushi to idan mutum aka fahimci cewa bakancansa bakance ne na musu ko bakance ne na fushi au kana nazar ma'asiyatin ko kuma bakancan na sabo ne na sabo ne yace idan dai Allah ya bashi lafiya to sai yayi tatul da giya idan har wane ya ci zaɓe, to ya yi bakancan kashe wane, ko in wane ya faɗi zaɓe ya yi bakancan ƙona kaza. Ana ya ɗauki alwashi na ta'addanci ko na saɓon Allah. to malam yace lam yajibil wafa'u bihi to cika wannan ba kancan bai wajaba ba ai mun yi bakantan ibada wajibi ne cika shi ko to sai malam ya kirgo maka nan bakance kala uku da bakancan aikata halal kamar da muka buga misali da mai cin abinci ko mai sayan waya ko wane ne da bakancan da aka yi shi a sigar fushi da musu da bakancan da aka yi shi akan aikata saƙo, to hukuncinsa ya bambanta da wancan bakancan da ya gabata na farko, dukka waɗannan cika su ba wajibi ba ne, abin da ya sa malam ya cika su ba wajibi bane wa in kana sun bambanta a hukunci asali malam ya hada su guda uku a waje daya amma bakance na sabo shi ya bambanta da waɗannan guda biyu bakance na aikin halal da bakance na fushi da jayayya su sun haɗu a hukunci ɗaya na cewa yana da zaɓi ko dai ya aikata ko kuma ko kuma ya yi kafara yana da zaɓi wanda ya bakancan sai ya sai iphone ko ya bakancan sai ya sai mashin ko ya yi bakancan yau sai ya ci naman zabo ko ya bakancan kaza halal ne ko ya bakancan sai ya yi baccin awa goma sha takwas ko na makamancin haka To idan har mutum ya yi bakance na abu halal, to yana da zaɓi, ko dai ya cika wannan bakancan, ya ta fama, yi, a bar shi ya yi ta asusunsa, ya ta fama ya cika wa kansa bakancansa, ai alkawari ya yi da Allah. Tun da halal ne yana da zaɓi in ya ga dama, ya yi ta fama ya je ya cika, amma dai ba wajibi ba ne cikawa, tun da ba ibada ba ne. Ko kuma ya janye bakancansa ya kafara shikenan ya zabi daya to zai iya bayan yayi bakancansa ya ci zabuwa ya buga ya buga ya ga cewa yau din za ta wuce fa abin ba zai yiwu ba to zai iya janyewa sai ya mai da abin kafara a zauna lafiya ko ya ga mashin din ba zai sayu ba ko ya ga wayar ba za ta sayu ba to sai ya janye bakancan amma zai yi kafara haka wanda ya yi bakance na fushi ko yi bakance na musu to shi ma yana da zaɓi ko dai ya cika wannan bakancan in an ci kwallon in ba a cin ba abin da yake zai yin ko na ibada ko na halal ko ya aikata abin da yake zai yi ya ɗaukan makansa na bakance ko kuma ya kafara ko ya kafara ya janye bakancan nasa ya kafara amma wanda ya bakancan sabon Allah to shi hukuncinsa ba irin nasu bane za ku ga malam ya tara su a waje da sai ce lam yajib bai wajaba ba dukka sun haɗu akan bai wajaba ba amma sun rabu akan waɗancan biyun suna da zaɓi amma wannan na ƙarshen na uku ba shi da zaɓi dole ya bari dole ya bari duk wanda ya bakancan zai saba wa Allah to dole ya ajiye wannan bakancan kuma zai yi kafara shine malam yace lam yajibil wafa'u bihi bai wajaba ba cika war irin wannan bakance wa fihi kafaratu yaminin kuma akwai kafarar rantsuwa da zai yi idan lam yufa bihi ko idan lam idan lam yufi bihi ko idan lam yufa bihi idan bai cika shi ba idan bai cika wannan bakance ba to zai yi kafarar rantsuwa wa yahrumul wafa'u bihi fil ma'siyah kun ga malam sai ya karasa yana haramta kuma ya cika wannan bakancan idan na sabon Allah saboda hadisin da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi wanda yayi bakancan zai saba wa Allah to kar ya saba wa Allah to haramun ne cika bakance na sabon Allah to idan mun kula zamu ga yanzu anan malam ya ambaci bakance kala hudu bakance na aikin da'a aikin ibada wannan wajibi ne cika shi wajibi ne cika shi idan mutum bai cika shi ba bisa tilas ba da gangan ba sai bai cika shi ba zai yi kafara sannan malam ya ambaci bakance na aikata aikin halal kamar cin abinci ko bacci ko tafiya ko shan ruwa ko shi kuma wannan bakancan mai shi yana da zaɓi ko ya cika ko ya kafara bashi da laifi a cikin rashin cikawa matuƙar zai yi kafara sai bakance na uku bakancan mai fushi ko mai jayayya shi ma wannan yana da zaɓi ko ya cika wannan bakance ko ya kafara sai malam ya ambaci bakancan mai saƙo bakancan saƙo shi kuma haramun ne cika shi to kun ga za mu ce bakancan ibada wajibi ne cika shi bakancan saɓo haramun ne cika shi bakancan halal da na fushi shi kuma halal ne cika shi domin duk abin da aka ce kana da zaɓi ya zama halal to akwai nau'i na bakance da malam bai ambace shi ba shine bakance wanda yake na makaruhi bakance na aikata abin da yake makaruhi kamar mutum ya ce idan ya san biyan bukata kaza matarsa ta sako to bakancan sakin mace makaruhi saboda Allah madaukakin sarki baya son saki amma ya halatta shi halal ne amma abun ki ne a wajen Allah madaukakin sarki ce guri yayi guri to har mutum yayi bakance kamar wani abun kirki suka ce to wannan makaruhi shi kuma hukuncinsa ya sha bamban da waɗancan hudun gaba daya shi hukuncinsa an fi son ya yi kafara a kan cikawa. Ta gaba irin wannan hukuncin a baya. Na ibada wajibi ne ya cika shi, na saɓo haramun ne ya cika shi, na halal halal ne ya cika shi. Amma shi wannan na makaruhi shi kuma mustahabbi ne ya yi kafara. ma'ana kar ya cika shi ce in abu kaza ya faru matarsa ta saku ko abu kaza ya faru ya ya dauki bakance zai saki matarsa sai abu kazan ya faru ko in abu kaza bai faru ba kuma sai bai faru ba to sai ya kafara an fi son ya kafara akan ya je ya zartar da wannan bakance an gane ko idan kun kula ire-iren waɗannan abubuwan duka ana ajiye su musamman idan sun zo a gurbi na fushi ko lijaj jayayya ko kuma a gurbi na neman saka aikata abu ko hana aikata abu sai mutum ya yi rantsuwa ko ya yi saki ko ya yi bakance ko ya danganta kansa da kafirci ko la'ana ko fushin Allah ko wuta dukka wannan suna babin rantsuwa a fahimci wannan dukka wannan suna babin rantsuwa hukuncin su hukuncin rantsuwa idan mutum cikin fushi ko cikin musu wanda shi ɗin ma dai ba ka rasa fushin a ciki ko kuma a ƙoƙarinsa na ya hana aikata abu ko a ƙoƙarinsa ne ya saka aikata abu kamar mutum da matarsa ya yi ya yi ta bari ta ƙi ta bari ya yi ya yi ta yi ta ƙi ta yi don haka sai ya jingina yinta ko rashin yinta da sakin aurenta ko ya jingina yinta ko rashin yinta da wani bakance ko ya yi rantsuwa ko ya jingina yinta da rashin yin ko rashin yinta da la'ana ya ce idan ta ƙara yi shi tsinan ne ko in ba ta yi ba nan in dai ta aikata bai ɗauki mataki a kanta ba to Allah ya tsine masa albarka to shi ɗan wuta ne to shi kafiri ne to maimakon idan abin ya auku ya zama ɗan wutan ko ya zama la'anan nan ko ya zama kafirin to sai a juye masa shi ya zama kafarar rantsuwa me ce ce mafita ka je kai kafarar rantsuwa dukkan wannan hukuncin hukuncin kafarar rantsuwa saboda me saboda halin da ya sa kai wannan abu shi ake duba mun yi bayani makamancin wannan ababin rantsuwa bambancin rantsuwar da mutum zai yi ta ta ta, ta kulla aikata wani abu ko rashin aikata wani abu da kuma rantsuwar da mutum zai yi ta don hana aikata wani abu ko saka aikata wani abu suna da bambanci shi sa ko saki ne idan mutum ya rataya shi da idan mutum ya rataya shi a cikin fushi ko saki ne to wannan rataya takan koma ta zama rantsuwa wannan shine zance mafi inganci mutum ce da matarsa in ta ƙara fita ta sako ko kuma in ta je waje kaza din nan ta so ko in ta ƙara hulɗa da wance ko da wane ta sako ya yi haka ne don ya hana ta yi ko don ya saka ta to idan ya yi hakan sai kuma ta aikata ɗin to ba sakin ne zai auku ba hukuncin hukuncin rantsuwa wani kana jimhurin malaman fiƙo sun tafi akan cewa saki ne sun masa hukuncin saki ya rataye saki ya yi saki amma zance mai inganci abinda shekul islam ibn taimiyya da almadar ibn qayyim suke a kai da kuma wasu daga cikin magabata da suka gabace su da wasu daga cikin malaman da suka biyo bayan su sun tafi akan cewa wannan mas'ala mas'ala ce da take ake kharraja ta a babin rantsuwa ba a babin saki ba Allahu a'lam to malam ya kammala babin sai dai akwai wasu abubuwa da malam bai taba ba wanda suka shafi wannan babin na bakance a akwai bakance nau'i na shida bakance akan abin da ba aikin da'a bane ba bakancen abin da ba aikin da'a bane ba kuma a ƙoƙarin wai aiwa Allah abin kirki saboda gwaninta sai mutum ya ɗaukan makansa wata wahala wajen yi wa Allah abin kirki kuma har ya bakance kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a kissar wani bawan Allah da ake ce da shi Abu Isra'il kissar shahararriya ce kun santa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana adireshin mutane yana hudu ba mutane sai ya hangi wani mutum shi kuma a rana a rana yana tsaye sai ya ce wancan fa aka ce abu isra'il ne bakance ya ɗauka yau ya yi bakancan zai wuni a rana kuma a tsaye kuma ba zai yi magana ba kuma zai yi azumi ka gani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku umarce shi ya shiga inuwa kuma ya zauna kuma yayi magana sannan ya ci gaba da azuminsa to shi azumi ibada ne amma sauran waɗannan abubuwa da ya ɗaukan makansa ba za a sa su ma a babin halal ba wannan babin azaba ne ba sa babin halal azabtar da kai ne yanzu a ce mutum ya ɗaukar makansa ba zai zauna ba wannan ka ce masa halal mutum ya ɗaukar makansa zai wuni bai yi magana ba kwata-kwata bai yi magana ba ka ce ba azaba ya sa kansa ba ko kuma a rana ba zai shiga inuwa ba ka ce ba ba ya sa kansa ba kuma yana ɗauke da azumi hakan yana so ne azumin ya ƙara inganci kenan a wajen Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya soke waɗannan guda ukun gaba ɗaya sai ya umarce shi ya ci gaba da azuminsa to duk wanda ya bakance irin wannan to haramun ne ya cika daidai yake da bakancen sabon Allah to an hana cika shi wannan bakancen sai sai ya yayi kafara kuma shi wannan abu Isra'il ya ƙarasa azuminsa, amma waɗancan abubuwa guda uku zai musu kafara, amma suka ce kafara ɗaya ba kafara uku ba, inda tare ya yi su gaba ɗaya, to zai yi kafara, kamar yadda muka ji ya gabata cewa ko da a ce bakancin sabon Allah ne, idan mutum ya ajiye sabon Allah kamar yadda aka umarce shi, ya ajiye sabon Allah ya warware bakanta zai yi kafara ba zai ce ba to tunda dama sabo ne kuma an ce an ce kan nayi wata kafara kuma zan yi ya ce zai yi ta tun da jiya aka ce haramun ne aka ce amma za ka yi kafara sai fito kafara ka tarfa kafara ku bani na shagiyar mana zai yi kafara sannan haka ya zo cikin hadisin Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu ya ba da labarin wata ‘yar uwarsa nazarat ukhti an tamshiya ila baitillahi hafiyatan yace ‘yar uwata ta yi bakance za ta yi tafiya tattaki an tamshiya tattaki da ƙafa kenan ko ila baitillahi zuwa ɗakin ka'aba hafiyatan babu takalmi ghaira muhtamira kuma babu hijabi ta yi bakance fa za ta tafi makka daga madina da ƙafa ba takalmi kuma babu hijabi da Allah ka ji wani irin abin fasa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallama yace sai na tambayi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi dangane da hukuncinta faqala sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna allaha la yasna'u bi shiqa'i ukhtika shay'an lalle Allah madaukakin sarki ba zai aikata komi da wahalar yar uwarka ba don ta wahal da kanta Allah ba zai yi komai da wahalar ta ba to haka ne mu mu sani cewa ba wai ka azabtar da kanka wajen bautar Allah da gangan shine zai kawatar da wannan bautar a wajen Allah madaukakin sarki ba mu daina kawatar da ibada da wahala Allah madaukakin sarki yana son mu da sauki ne yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana son ku da sauki baya son ku da wahala so ku daina kawata ibadunku da wahala duk abin da za ka yi na bautar Allah ka yi shi cikin sauƙi kuma ka zaɓan makanka hanya mafi sauƙi kar ka ɗaukan makanka azaba da wahala ka ɗauka cewa hakan zai ƙayatar da ibadar ko kuma zai ƙara mata inganci ko kwaliti a'a abin da ake nema a wajenka tsarkin niyya kuma wannan ibadar ka yi ta daidai ba wata ba wata wahala da za ka samar mata ba, ka yi ta daidai yadda aka ce a yi ta, shi kenan. Farka tsammanin sallar Juma'a ta fi lada ka zo ka yi a rana. Ka dubi hanya ta ɗauki zafi ka ce ka na ga za ta fi lada a nan, sai kawai ka ta da kabbara a wajen. ka ce na cikin masallaci suna shan inuwa suna shan fanka sun rage wa kansu lada a'a na ba haka bane ba ka shigo malam ka sha inuwa ka sha fanka kar ka azabtar da kanka ko ka ɗauka cewa azumi sai ka yi gudu ka yi haki ka ji yunwa da yawa ko ka ji kishi da yawa shine azumin ka zai fi falala idan kana da halin da ba za ka shiga rana ba da azumi ka zauna a cikin AC an gane ko in kana da halin da za ka yi haka ka wuni a haka ba komai sai ma ka fi samun lada saboda ibadar ta zo maka da suki annabi sallallahu alaihi wasallama yace da Uqba ibn Amir yace ka sani cewa Allah madaukakin sarki ba abin da zai yi da wahalar ƴar uwarka wahal da kanta da za ta yi daga Madina har zuwa Makka da kafa ba takalmi kuma babu mayafi wannan azaba da ta sa kanta ba abin da Allah zai da wannan azaba ba zai amfana da ita ba ba zai ƙara masa daraja ba kaga aikin banza kenan ko sai ce murha ka je ka umarce ta faltakhtamir wal tarkab wal tasum talatata ayyam kawai ka umarce ta wal taqtamir ta ta sa hijabi wal tarkab kuma ta hau abin hawa wal tasum talatata ayyamin kuma ta yi azumin kwana uku kafara kenan eh to kaga ba a ɗauke mata zuwa makkan ba ta yi bakancan zuwa amma yanzu siffar da ta ɗauka na azaba sai aka hana mata wannan siffar amma tunda ta ɗauki bakancan akan wannan siffar ne kafara ba ta faɗi ba makka dai za ta je ba fashi kafara kuma za ta yi tunda ba ta tafi a ƙafa ba ba ta tafi ba takalmi ba ko ba ta tafi tsirara ba da haka da shi sa wasu malamai suka ce da a ce mutum zai yi bakance na bautar Allah madaukakin sarki a cikin wani yanayi na hani to bautar tana nan amma kuma za a hana shi aikata wannan hani kuma zai yi kafara kamar wadda ya yi bakancen yin azumi ranar sallah yace ya yi bakantan zai yi azumi ranar idi kuma an hana azumin ranar idi to kaga azumi yana nan amma ranar idi kuma an soke don haka sai ya nemi wata rana ba ranar idi ba ya yi wannan azumi kuma zai yi kafara tunda bai yi shi ranar sallah ba sai sa shi a nan bakance na da wahala zaman lafiyar mutum kawai ya haƙura domin wasu ba su ma iya lafazin bakancen ba shi kansa bakance da kuke ganin sa lafazinsa yana da hatsari ba shi ne mutum sai ya ji ya burma ba zai zo na tambayoyi a fassara masa bakancansa kuma shi fa yi mutumin da yace ya yi bakance lillahi alaihi an ya suma shahara ya yi bakance ya ɗaukan makansa alkawali tsakaninsa da Allah zai yi azumin wata guda me kuka ɗauka wannan bakancan duk wanda ya ce ya yi bakancan zai yi azumin wata guda iya haka ya faɗa to in ya tashi bai isa sha ba jera su zai shi ne wata guda in ya sha kuma to sai nemi wani watan kuma ya ɗauko daga farko sai ya ɗauko daga farko in ya sha to shi sa idan mutum zai yi bakance in ma ta kama zai yi to ya kiyaye lafazinsa saboda kar ya je ya lafazin kuma ya zo shi ya zo yana neman fassara shi ne mai maganar kuma yana neman tafinta sannan daga ƙarshe wanda ya yi bakance sai bai samu ikon cikawa ba sai ya mutu bai samu ikon cika bakancansa ba sai ya mutu ya yi bakancan azumi sai ya mutu bai yi ba ya yi bakancan sallah sai mutu bai yi ba ya yi bakancan sadaka sai mutu bai yi ba bakancan umra ko hajji sai mutu bai yi ba fatawar manya-manyan sahabbai irin abdullahi dan abbas irin abdullahi dan umar irin nana aisha radiyallahu anha da yawa daga cikin sahabbai an samu daga gare su sun tafi akan cewa duk wanda ya yi irin wannan bakance waliyinsa zai cika masa wannan bakanci idan ya mutu bai yi ba waliyinsa zai cika masa wannan bakanci shi yasa ma aka rawaito na Aisha radiyallahu anha ta cika bakancen dan uwanta Abdurrahman dan gidan Sayyidina Abubakar ta cika masa bakance na aikin hajji da ya dauka bai yi ba sai ta yi masa to haka ne dukkan wanda ya dauki bakance sai bai yi ba sai ya mutu to waliyinsa zai cika masa amma a wajen jumhurin malamai mustahabbi ne mustahabbi ne cika masa domin kai waliyin ba kai ka ɗauka ba ai da haka hukuncin ba zai hau kanka ba kai yana na a matsayin mustahabbi in ka cika masa ka kyauta in baka cika masa ba kai laifi ba ba kai laifi ba ya zo cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu wanda ya mutu alhalin akwai azumi a kansa waliyinsa ya yi masa a madadinsa wanda wannan malamin wannan hadisin da yawa jumhurin malamin sun tafi akan cewa yana ana nufin azumin bakance ne wanda ya daukan makansa bakance ya wajabta wa kansa azumi bai yi ba to waliyinsa sai ya yi masa amma kuma mustahabbi ne a hakkin waliyin ya yi masa Allahu ta'ala alam wannan shine karshen wannan babi namu sai Allah ta'ala ya kai mu kuma zama na gaba za mu tashi a sabon littafi littafin da yake magana akan jinayat wato ta'addanci akan jina ne muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da nayi kuskure ubangiji Allah ka gafarta mana sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh